أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abinda za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abinda za mu saurara Allah ya sa abinda za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyyar tsira gare mu duniya da lafiya alfarma wa lana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mun kwana cikin kitabul hajji don haka yanzu za mu tashi sabon babi na babu ma zukira fil hajar al-aswad wannan babu yana magana akan abin da aka ambata a cikin hajarul aswad hajarul aswad shine watan kusurwa daidai inda ake fara dawashi dab da inda kofa take nan ne hajjarul aswad to wannan babi zai magana ne akan abin da ya shafi hajjarul aswad da matsayinsa da kuma wasu abubuwa da ke namiza da yake da shi Bismillah.
حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الاعرج عن ابراهيم عن عابد بن ربيعه الزهراء رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن العامش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه, أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقبلك ما قبلتك محمد بن كثير يا لقد من جيل الإمام البخاري قال أخبرنا سفيان يجي سفيان يا بام الأباري نمكما سفيان الثوري نشيما سفيان الثوري يا كربودك سليمان الأعمش عن إبراهيم يا كربودك إبراهيم المزيد النخل shi kuma an abis ibn rabi'ata ya ji daga abis ibn rabi'a an umar radiyallahu ta'ala anhu ya ji daga sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu ja'a ila al-hajar al-aswad sayyidina umar ya zo da dai hajar al-aswad hajar al-aswad kamar yadda bayani ya gabata ita ka'aba tana da kusurwoyi guda hudu to kusurwar da ke dab da kofa to nan ne hajarul aswad yake don haka wannan kusurwar aka kira akan kira ta watan rukunul aswad rukunul aswad ma'ana kusurwar da hajarul aswad yake anan domin shi hajarul aswad kan kusurwa yake in ka matso kaɗan sai kofa ta kaba tsakanin kusurwar da kofar kaba multazam multazam wannan tsakanin ga kofa ga rukuni shine usurwar to nan multazam yake wannan ne ake magana shine nan ne watan inda hajarul aswad yake to da sayyidina umar ibn khattab ya taho nan yana shafarsa ko yana sumbantarsa to abin da ya faɗa sai ya ce annahu jaa ila al-hajar al-aswad haqiqa sayyidina umar ya zo da yaje hajar al-aswad fa qabbalahu sai sumbance shi fa qale ce inni a'lamu haqiqa na sani annaka hajarun kai dutse domin shi dutse ne daga aljanna shi hajar al-aswad dutse ne yace ina sanar da kai dutse ne kuma wanda la tadurru wa la tanfa'u baka cutarwa baka amfanawa haka sai na umar yace ma alhajarul aswad yace baka cutarwa baka amfanawa ma'ana tasiri bai gare ka nan sai na umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yana magana akan hakika ba wani abu mai tasiri sai Allah tabaraka wa ta'ala don haka kai dutse ne wanda la tadurru wa la tanfa kaga yana karkada tasiri gaban komai to ba shine hakika ba ba wani mai tasiri ba wani mai wani mai tasiri sai Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da kaga ya motsa Allah ne ya motsar da shi duk abin da kaga yayi Allah ne ya kasantar da shi gira ba ta isa ta motsa ba haka ta kyafta sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala to da haka la tadurru wa la tanfa'u wasu kace illa bi idnillah sai da izinin Allah ولولا أني رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقبل كما قبلت yace ba dan na ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sumbance ka ba da ba sumbance ka ba haka sayyidina umar yace ma alhajarul aswad don haka malamai suka yi ta maganganu akan wannan magana ta cewa dutse kake ina sanar da haka cewa dutse kake baka da amfanarwa baka kuma da cutarwa baka da amfanarwa baka da cutarwa ba dan naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbance ka ba da ban sumbance ka ba to abin da ya faɗa kenan sai na Umar Khattabi abinda malamai suka yi bayani akan wannan sun yi bayani akan sayyidina Umar na da manufa manufa sayyidina Umar anan na farko Ibn Jarir al-Tabari Shaykhul Mufassirin yace manufa sayyidina Umar anan ya san ba su daɗe da barowa jahiliya ba tun da ba su daɗe da barowa jahiliya ba to za su iya ganin wannan sumbanta da ake wa hajjirul aswad a lokacin tawafi za su yi ta ganin kamar watakila wani nau'i ne daga nau'o'in ibadodinsu na jahiliya ayyukansu na jahiliya shi ne musulunci ya ɗauka goyo za ka sai na umaru yake nuna musu ko kaɗan domin duk wani sabon shiga a musulunci ya san fa wannan taqbilul hajaril aswadi bai da alaƙa da ayyukan jahiliya bai da alaƙa da ayyukan jahiliya don ka kasu ɗauka irin taƙalidin su ne na jahiliya su ma akwai irin su a cikin musulunci a wannan bai da alaƙa da ayyukan su na jahiliya wannan ba a shar'anta yin sumbantar alhajar aswad ba sai don girmama Allah tabaraka wa ta'ala game da shi kan shi dawafin ai kaga fa mashru at-tawafu illa li iqamati dhikrillah ta'ala ba a shar'anta dawafin sai don tabbatar da tsayi da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala to shi ma abin da yake karantarwa karantar da girman Allah da girmama ubangiji tabaraka wa ta'ala ba wai wata ɗabi'a ba ce irin ɗabi'u na jahiliya domin suna bautar gumaka gumakan nan duwatsu ne itace ne in an tambaye su sai su ma na abuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa ba kuma yasa muke bauta musu ba sai dan su kusanta mu ga Allah wai shi yasa suke bauta mu gumaka su kusanta su ga Allah ai bai yiwa a samu kusanci da Allah da bautar wani Allah a wannan lokacin da suke neman kusanci da Allah sai suka yi nisa da Allah bauta ma wani Allah yana nisan tabawa daga ubangiji tabaraka wa ta'ala ta barkin sa to saboda haka sai na Umar bin Khattab yake nuna musu wannan ba shi bane shine dalilin da yasa ya ce dutse kake baka amfanarwa baka cutarwa ba dan naga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbace ka ba ma kabbaltu ka da ba sumbace ka ba wasu kuma kamar Muhibbuddin at-Tabari wancan ibn jarir al-tabari wannan kuma muhibbuddin at-tabari shi ma malamin hadisi ne abinda yace duka ayyuka irin na aikin haji za a ga suna da asali kaza da ake yi ga asalin shi ga hikimar shi to da ya zan duk haka ne amma shi da suka zo wajen sumbantar alhajar aswad ya ce sai ba a fahimci komi ba cikin shi da asalin shi ya ce to tun da ba su fahimci komi ba da asalin shi to ba wani magana istinbadin da za su yi na asalinsa sai dai kawai su mai da wannan ana yi ne kawai ba don komi ba sai don annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba a gane ko dalili ba eh sauran in ce ana ana gane dalili dalilin yin kaza sa'i tsakanin safa da marwa kaza dalilin kaza kaza dalilin kaza kaza amma wannan ba mu san wani dalilin sa ba illa annabi ya yi muna yi sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka ya nuna cewa inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'u ولولا فلولا عني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك بل أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم yana sumbantar ka da ban sumbance ka ba ko suka ce shine dalilin da yasa suka kawai da wannan magana Ali ibn Khattabi yayi bayani shi ma yace wannan yana karantar da tsananin bin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da aka gane da abin da ba gane ba cikin abin da aka fahimta da abin da ba a fahimta ba bin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wajibi ne ai kaga wannan taqbidul hajar al-aswad ba su fahimci komai ba a ciki amma tare da haka kuma suna cewa dole ne a sumbance shi saboda manzo Allah ya sumbance shi ba don an gane dalilin ba ba don an san wata hikima ko illa ta sumbantar ba ma'ana illa dalili dalilin sumbantar ba to shine al'imamun nawawi ya yi bayani akan watan sumbantar hajarul aswad da kuma shafar shi ana shafar hajarul aswad ana sumbanta shi sumbanta ake so in ta samu in ba ta samu ba to a shafe shi kamar gogoriyo ya yawa watan cinkoso ya yawa ba za a iya kafa baki a sumbance shi da baki ba to a shafa da hannu ya ka shafa da hannu sai a sumbanci hannu to shi hajjar aswad shi ake ba haka a sumbanta kuma a shafa amma a rukunul yamani kusurwar da in an zagayo ka'aba daga ita sai alhajjar aswad to shi ne a rukunul yamani shi ba sumbanta shi ake ba shafa shi ake an ji waɗannan kusurwoyi guda biyu kenan ɗaya a sumbance ta a shafe ta ɗaya kuma a rukunul yamani a shafe shi ba a sumbanta amma waɗannan ginshiƙan guda biyu su kuma ba a sumbanta su su ne a shafiya ne wa'annan alyamaniyai ne ko alyamaniya ne wannan kuma a shafiya ne haka ake kiran waɗannan kusurwoyi guda biyu dinnan da waɗannan guda biyu to imamun nawawi ya ce abin da ya sa shi alhajarul aswad ake sumbantar shi kuma ake shafar shi saboda mi saboda ala asasi ibrahim yake yana akan asasin annabi ibrahim shi ma wancan yana akan asasin annabi ibrahim sannan kuma nan ake fara dawaji kaji shi yana da martaba biyu na ake fara dawafi kuma yana kan harsashen da Allah Ibrahim ya gina Ka'aba in an tuna baya mun karanta wannan amma waɗannan me yasa ba a sumbanta su ba a shafar su saboda ba su kan asasin da Annabi Ibrahim ya gina Ka'aba wanda in an tuna karatun mu da baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha ba dan mutanen ki ba su dade da shigowa musulunci ba da na rusa ka'aba na mai da ita akan ginin da annabi ibrahim ya gina ta domin da suka zo ginin ka'aba ƙwarishawa mutanenki ƙasar sun taƙaita don haka har hadisi ya yi bayanin hijiru gaba ɗaya yana cikin ka'aba ginin farko hijiru yana cikin ka'aba amma yanzu ba yanzu bai ciki ka ke ne yanzu har yanzu akwai sauran ginin ka'aba a waje don haka waɗannan kusurorin ba na asali ba ne ba waɗanda annabi ibrahim ya gina ka'aba kansu ba ne to da haka su ba a shabar su kuma su tsawafi kuma ba a sumbanta su amma waɗannan ɗaya a sumbance shi a shafe shi rukun limani a shafe shi haka al'imamun nawawi ya ce a nan al'imamun hakim ya ruwaita daidai wannan da sai na umaru ya ce hajjaru na sani dutse kake ba ka cutarwa ba ka amfanarwa sai sai na ali ya ce inna hu ya zurru wa yanzu fa'u ya amiran mummini amiran mummini ne na amfanarwa yana cutarwa ya ce bima me dalilinka ya ce dalili na littafin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana maganar wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala wannan alƙawari dai da alƙur'ani ke karanta mana Allah ya riƙe alƙawalin banu adama suna alamu zarf ya riƙe alƙawari ba ni ne ubangiji kuma ya tabbatar da rububiyya da uluhiyya cewa ni ne ubangijinku su ma suka tabbatar da haka mu ma muka tabbatar da haka to a lokacin wannan alkawali sai Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta shi inda aka rubuta aka jefa a bakin alhajarul aswad alhajarul aswad yana da sai na ce yana da har yana da baki ana yana da harshe yana da idanu guda biyu Allah tabaraka wa ta'ala ce buɗe bakinka ya buɗe bakinsa shi hajarul aswad ba sai aka jefa takardar da aka yi wannan yarjejeniya tsakanin Allah da Banu Adam ya ce to alkawali tsakanina da kai duk wanda ya sumbance ka kai mai shaida ranar tashi alkiyama da tauhidi kai mai shaida ranar tashi alkiyama da tauhidi da ka duk wanda ya sumbanci hajarul aswad ko kuma ya shafe shi zai mai shaida a gaban Allah ranar tashi alkiyama cewa mai tauhidi to don haka sai na ali ce a ya durru wa yanfa ya amiral mu'minin yana ka amfanarwa yana yana kuma cutarwa ya amiral mu'minin to don haka sai sayyidina umar bin khattab ya ce a'udhu billahi min qaumin lasta fihim ya abal hasan ina neman tsarin ubangiji da in zamo cikin mutanen da baka cikin su taron da baka cikin su ina neman tsari Allah ya kare ni daga gare shi yakan faɗi haka sai na umar khattab ya ce in ya'udhu min mu'dilati laysa fiha abul hasan ko laysa laha abul hasan ina neman kariya da tsari daga wata daga wadda ake neman dauki kanta babu abul hasan kusa domin in an kawo dauki irin na ilimi warwarewa irin na ilimi to sai an haɗu sayyidina ali karramallahu wajhahu warabiya na sannan kuma yana daga hikimar sumban da hajjar aswad cewa dutse ne daga dutsen aljanna dutse ne daga dutsen aljanna don haka kaga sumbanta shi sumbanta wani abu ne daga aljanna e murna ne da farin ciki an ga wani abu da ido na aljanna an taɓa wani abu da hannu na aljanna an sumbanci wani abu da baki na aljanna to shine dalili da hikima ta sumbanta da jirgin aswad kuma wannan ya tabbatar da watan sumbanta haka badruddin al-aini a umda shafin bukhari yace zainuddin al-iraqi yace da wannan sumbantar hannun salihan bayin Allah yake sunna abin kwaikwayo domin tabarruki ne yasa daga hikimomin sumbanta ko shafan ajrul aswad at-tabarruk tabarruki da shi yace tabarruki da asarul anbiya ko kuma tabarruki da abubuwa masu tsarki wannan shay'un mahmud yace abin yabo ne haka zai din taraki malamin subhanaddin al-aidin abin da yace kenan yace sumbatar salihan bayin Allah hannuwansu ko dugadugansu abu ne wanda yake mai kyau abu ne wanda yake mai kyau abu huraira in ya haɗu da sai na hasan duk ya kawo ya ce abu huraira ya haɗu da sai na hasan yana cewa nuna mai inda mazalla sallallahu ya sumbanta din nan don ya sumbanta ya samu albarka to daidai cibiyar sayyidina Hassan ce manzo Allah ya kan sumbanta to wannan wurin da manzo Allah kan sumbanta sayyidina Abu Huraira yana son sayyidina Hassan ya bare mashi wurin ya sumbanci inda manzo Allah ya sumbanta kaga tabarruki da asarun manzo Allah da tabarruki da zuri'ar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka kuma sabitul bunani sabitul bunani mun sha karanta wannan sabitul bunani idan ya haɗu da malaminsa anas ibn malik yana cewa ba ni hannunka in yi musafaha in ya miƙo mai hannun zai gaisa sai ya rike hannun ya ce yadu masat yada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan fa hannun hannun da ta taba hannun manzo Allah ce wannan fa hannun hannun da ta taba hannun manzo Allah ce sallallahu ta'ala alaihi wasallam sabitul bunani haka yake ce masa inna anas ibn malik idan ya haɗu da shi saboda haka sumbantar da aka tambayi imam ahmad duka dai ya kawo badulbin ali ya kawo da aka tambayi imam ahmad menene hukuncin sumbantar kabari na annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba komai da minbare sa yace ba komai yace shi bai gani akwai wani laifi a cikin yin haka bai gani akwai wani laifi a cikin yin haka domin asarun annabawa da salihai watan tabarruki da su abu ne wanda yake mai kyau ita abu ne mai kyau daga fada mai kuntamiya wannan magana ita mamaki ce yana mamakin a ce imam ahmad imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunna ya faɗi haka yana mamaki suka ce menene kake mamaki imam ahmad din da ke wanke rigar imam shafi'i shanye ruwa kana mamaki wannan tabarruki yayin nan da malami malaminsa imam shafi malik imam ahmad ya ce ya wanke rigarsa ya shanye kana mamakin ya halatta tabarruki da asarun ɗanbiya wanda ke tabarruki da asarun ulama ce ba abin mamaki shi imam ahmad ya yi abin da ya fi wancan mamaki za ka wanda ya san wannan ba zai mamakin wancan ba tabarruki dai mun sha bayanin shi a irin wannan wurare to taqbilul hajar al-aswad yana da tabarruki dutse ne na aljanna amma fa sai na umar bin khattab na faɗa wannan magana cewa la yadurru wa la yanfa don ka a jingina tasiri tasiri gare shi ko ka ka a jingina tasiri gare shi balle a koma a kamantu da abin da jahiliya ke yi na me na bautar gumaka da duwatsu da sauransu da ya ce wannan fa bai da alaƙa da abin jahiliya ke shi ne abin da sayyidina umar yake nufi da la yadurru wa la yanfa'u falawla anni ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka na'am
باب امتلاك البيت ويصلي في أي نواهي البيت شاء باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء wannan babi na magana akan kulle ɗakin ka'aba sannan kuma a yi sallah ta kowanne kusurwa ko ta kowane ɓangare na ɗakin aka ga dama cikin dai ɗakin ake ma'ana in an shiga ka'aba ɗin to ko ina a iya fuskanta a yi sallah ba wani wani za a ce sai kaza duk bangon da aka fuskanta aka yi sallah lafiya imam shafi'i ya ce in tana rufe kenan amma in tana buɗe ƙofar tana buɗe ko ina za a kalla a yi sallar amma ban da inda saiti da ƙofarta in aka kalli ƙofarta tana buɗe aka yi sallah to kaga an fuskanci inda bai da alaƙa da kawa saboda sarari ne sarari in ya hito to ba inda ake fuskanta ba ne ita ko ka'aba yadda littafin ne yake haka nanan za su kallo ta nanan za su kallo ta nanan ma hagu za su kallo ta nanan za su kallo ta to kowa ita dai ya kalla ya yi sallah to amma yanzu wanda take kofa na nan sai ya kallo nan ya kallo waje kenan waje kallo bai kalli ka'aba ba to haka yace babu sallar shi saboda bai kalli ka'aba ba waje ya kallo amma in kofar na rufe duk inda ya kalla ka'aba ya kalla duk inda ya kalla ka'aba ya kalla ba sarari ba saboda suna rufe haka limamu shafi'i ya ce don haka ma sai aka ce babu igilaƙin baiti saboda mai sharaɗi ne na duk inda za a kalla a yi sallar ta yi sai in tana rufe da aka ce babu igilaƙi kuma shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kamar yadda hadisul babi zai karanta mana
حدثنا ابو قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فعزله عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولد فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن صالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وأثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولد ولد ولج فلقيت بلالا فسألته هل سلى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين wannan hadisi kutaiba ibn sa'id ya zantar da mu an ji al-imam al-bukhari qala yace haddathana al-lays yace lays ibn sa'ad ya zantar da mu an ibn shihab ya karbo daga muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri an salim ya karbo daga salim ibn abdullah salim dan abdullah ibn umar an abihi ya ji daga baban shi abdullah ibn umar din kenan annahu qala hakika yace dakhala rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam al-baita manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shiga ka'aba huwa wa usama ibn zaid wa bilal kaga nan an yi takidi ai cewa dakhala akwai huwa cikin shi akwai lamiri mustafiri taddiruhu huwa dakhala to amma saboda ana son ai adafi akan wancan huwa koyayya da aka sai aka kawo huwa bayyananna sai aka ce dakhala rasulullahi sallallahu ta'ala sallam albaita huwa wa usama huwa wa usama irin wa idza tawaita anta ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا اسكن انت وزوجك الجنه ai cikin uskun akwai anta ko amma me yasa aka kawo anta akai takidin anta boyayya da wannan anta li rutafa domin za a yi adafi za a ce uskun anta za a ce wazaujuka uskun anta wazaujuka fa idza tawaita istawaita wannan zamirin shi ma na istawaita muttasili sai aka yi takidi shi da munfasili saboda za a dafe wa idan istawaita anta wa man ma'aka saboda za a ce wa man ma'aka alal mulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min qawli zalimin to irin shine wannan dakhala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam albayta huwa wa usama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Ka'aba shi da Usama ibn Zaid hibbu rasulillahi wa ibn hibbi wa bilal da Bilal ladanin annabi sallallahu alaihi wasallam Usman ibn Talha da Usman ibn Talha fa aglaqu alaihim sai suka rufe da suka shiga sai suka rufe falamma fatahu kuntu awwala man walad dan ka kace watan fa aglaqu alaihim ta ciki suka rufe kansu sannan falamma fatahu lokacin da suka kare suka bude kuntu awwala man walaja falaqitu bilal fasaltu abdullah ibn umar yace ni ne farkon wanda na kutsa na shiga a wata riwaya yace domin ina miji karfi na ina da karfi sosai ana gogoriyo ana matsetseniya amma na kutsa sai na zama ni ne farkon wanda ya shiga domin Allah ya fito kowa na gogoriyo ya shiga kowa na gogoriyo ya shiga wata riwaya ta ce annabi sallallahu yana fitowa sai aka gane shi a baci sallallahu ta'ala alaihi wasallam ran sai ya baci sai da tuna Aisha ta ce na dakko da kashi kana da karsashi amma ko da ka fito ya ce tausan al'umma ta ina gudu kar su tilasta kowa ya tilasta wa kanshi sai ya shiga kaba kuma abin da ba dole ba ne abin da ba dole ba ne saboda tsananin tausan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne sai na abdullahi bin umar yace falaki tu bilal na hadu da bilal fa sa'altuhu na tambaye shi tunda shi ya shiga da shi aka shiga hal sallafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya mai manzon Allah ya yi a wannan kuma shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah fihi cikin daki qala na'am yace i yayi sallah bainal amudain al-yamaniyain to a ina yayi yayi a tsakanin ginshikai guda biyu yamaniyain waɗanda suke ta gefen inda rukunul yamani yake da hajarul aswad wannan bangaren to ginshikai filolin ka'aba din suna ka'aba tana da filoli da ciki to wa'annan filolin waɗanda suke bangare na sashen da hajarul aswad yake kusur hajarul aswad da kuma watan arrukun limani to wannan wurin ne don haka sai ce tsakanin ginshiki wannan da ginshiki wannan sai manzo Allah ya sa ginshikai biyu gefe da gefen shi ya shiga tsakiyar ginshikai ginshiki daman shi ginshiki hagunsa alaihi salatu wassalam to anan yi sallar to duk da nan din sai da sayyidina Umar ya Abdullahi bin Umar ya kardadi wurin yayi sallah wurin ya kardadi wurin yayi sallah wurin saboda tsananin mutaba'ar sayyidina Abdullahi bin Umar da da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam
babu salati bil ka'bah
babu salati fil ka'aba wannan babi na magana akan sallah cikin ka'aba ma'ana mashru'iyatu salati fil ka'aba shine ma'ana ma'ana yin sallah cikin ka'aba mashru'i shari'a ta san da shi shine babu bi bayan mashru'iyatu salati fil ka'aba shine حدثنا عبد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا موسى بن عمر النابئي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا ذكر الكعبه مشى قبل الوجه حين يركض ويجعل البعض قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا بثلاث اوجه ويصلي يتوقع المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد بعض أن يصلي في أي نواه بيتها
حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى فيه وليس على أحد باط في أن يصلي في أي نواحي البيت شاء wannan akari na sinna abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhuma imam al-bukhari yace haddathana ahmad ibn muhammad yace ahmad ibn muhammad ya zantar da mu qala akhbarana abdullah yace abdullah ya zantar da mu shine abdullah ibn mubarak abdullah ibn mubarak قال أخبرنا موسى بن عقبة يجي موسى بن عقبة يا بام لباري أن نافع يا كربو دغ نافع أن ابن عمر شي كما نافع يا جي دغ مي gidansa kuma malamin sa Abdullah ibn Umar shi nafi'u bararren watan Abdullah ibn Umar ne radiyallahu ta'ala anhu annahu kana idza dakala al-ka'bata masha in abdullahi ibn umar ya shiga ka'aba masha yana tattakawa ya yi tafiya ƙibalal wajihi watan in ya shiga to sai ta san wancan bango inda yake fuskanta shine ƙibalal waji hine da kulu wai ji baba ƙibalal zahari sai ya mai da kofa tunda kaga in ya shiga sai ya miƙe direct sai ya tafi direct gabaki da kaga ya mai da kofa bayan shi kenan Mm, ya mai da kofa bayan shi kenan qibala zahal yamshi hatta yakuna bainahu wa bainal jidari alladhi qibala wajhihi har sai ya kai tsakaninsa da bangon da yake fuskanta kaga in ya tasamma ya ba kofa baya in ya tasamma sai ya kusa bango sai ya kai kamar kamu uku zira'i uku tsakaninsa da ya cimma bangon to sai ya tsaya nan kuma daidai wannan wurin wanda Bilal ya wasafta mashi cewa nan ne manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tsaya ya sallah to haka sai ya kai kariban kusa da min salasati azru'in kamar kamun uku fa yusalli sai ya tsaya ya sallah kuma nan din ma fa ya tawakha yana kardado yana watan kardado yana nufin al-makan alladhi akhbarahu Bilal wurin da Bilal ya bashi labari anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى فيه إن بلال يباشي لاباري من الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا صلى أورين to sai ya tsaya ya karda da wurin daidai wurin ne zai sallah amma wa laysa ala ahadin ba'sun fi an yusalli fi ayyi nawahil bayti sha amma ba babu wani laifi mutum yayi sallah ta kowane ɓangare na ka'aba ya so duk ɓangaren da ya ga dama na fuskanta ya yi sallah lafiya da tayi madama ka'aba tana rufe in kan ba buɗe take ba rufe ba to sai an fuskanci bango in aka fuskanci ƙofa to an fuskanci sarari yan fuskanci sarari ba a fuskanci alƙibla ba a fuskanci ka'aba ba za ka babu sallah don haka ya ce fi ayyin wahil watan bai tisha wannan maganar nafi ce rawi daga Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu kuma zai iya yiwa shi Abdullah ibn Umar din ya karantar da zuciya ba fa dole bane dan kar wannan aikin da yake yi wasu su fahimci kamar dole shiga ɗakin ba dole bane sannan kuma in an shiga babu wani takamaimai wurin da dole sai nan za a yi sallah babu a shi tsananin muta ba a sace da binsa ga sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yasa abdullah ibn umar yake irin wannan to
babu man lam yadkhul al-ka'ba babu man lam yadkhul al-ka'ba wannan babi na magana kaga kamar tanasubi na hadisai da babu ba babin da aka kare me yace ya ce walaysa ala ahadin ba'sun fi an yusalli fi ayyi nawahil bait sha'a to tun daga maganar shi fa shiga dakin ba dole ba in an shiga a keɓance wata nahiyar da za a yi sallar ba dole ba ne to da haka ma sai ya yi babi mustaƙilli wanda zai yi magana akan ba fa dole ba ce shiga ka'aba domin akwai waɗanda ba su shiga ka'aba ba kuma sun je aikin haji sun je umra sun je aikin haji sun je umra amma ba su shiga ka'aba ba don kar a ɗauka shiga ka'aba dole ne koko yana daga cikin manasikul hajji yana daga cikin ayyukan hajji baya cikin ayyukan hajji shiga ka'aba to saboda haka Imam Bukhari sai wariye mai babin sa domin nuni da shara zuwa ga cewa ba wajibi bane bai cikin watan manasikul hajji ayyukan hajji to
وكان وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحج كثيرا ولا يدخل واتن الامام البخاري رحمه الله يكاون تعليقي نونا اثري نعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما wannan akari na Abdullahi bin Umar in aka lura za ga an kawo shi mu'allaf babu watan abin nan babu isnadi ba isnadinsa ba yi wasli ba to saboda haka ne sai kamar yadda aka saba bibiyar ta'liqatun al-Imam al-Bukhari an same su garau haka malamai suke cewa mu'allaqat na bukhari lafiya lau suke ba su da kai kai don haka in kaga al-imam bukhari yayi ta'liqi in ma dai ana maimaita wannan ne domin ya zamo a cikin zukatan mu ko da yaushe an faɗa an faɗa an faɗa din da aka ce mu wani ta'liqi sai yi wannan bayani na wannan kaida cewa fuskokin ta'liqat na al-imam bukhari uku ne in ma dai yayi wasu abin sa can baya don haka yanzu ya wadatu gabarin yin wasli ya kawo isnadin ko kuma nan gaba zai yi waslin don haka ya wadatu gabarin kawo isnadin don haka sai ya kawo shi mu'allaqan ko kuma a wani littafi mu'tabari ya yi waslin wannan riwaya al-imam bukhari sai bai kawo ba saboda haka kuma aka bi waccan riwaya aka same ta garau take a bisa sharadin bukhari radiyallahu anhu to kaga huskokin wannan ta'liqi kenan ta'liqat na al-Imam al-Bukhari aka ce wannan ta'liqi na afarin Abdullah ibn Umar cewa Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ya hujju kathiran ya zamo yakan yi hajji da yawa amma wala yadkhulu al-baita wala yadkhulu baya shiga daki wala yadkhulu baya shiga daki baya shiga daki yakan yi hajji da yawa amma baya shiga daki to ka ganin cewa na farko dai a gano me fuskar talikin nan ina waslin sai yake ina isnadin yake to wannan Sufyanu Thauri a cikin jami'insa riwaya Abdullah ibn al-Walid al-Adani eh Abdullah ibn al-Walid al-Adani watan ya ruwaita ta kan Hanzala ta kan Tawus yace ibnu Umara ya hujju kathiran wala yadkhulu al-bayta kaji isnadin shi eh amma al-Imam al-Bukhari sai kawo shi mu'allaqan babu watan isnadi sannan kuma in an lura anan saboda su ita sunna saboda yawanta in babu kula da kuma bincike sai ya zama wasu abubuwa kamar za a ga zahirin suna karo da juna yanzu kaga da wannan riwaya ta ce ya hujju kathiran wala yadkhulu ko to don haka a cikin talwif wasu suka ce to ai sayyidina umar ibn abdullah ibn umar ya zamo in ya shiga ka'aba masha ba ce muku to yanzu mu to in ya shiga ka'aba masha zai yi tafiya ya tasamma bangon da yake fuskanta ya mai da kofa bayansa kaga yana shiga ka'aba kenan to nan kuma ce hujju kafiran la dukulu sai wasu na jin ana ganin babu karo su kuma suka ce ba magana karo nan kwata kwata ai shiga shi ka'aba a wasu lokuta bata kuma kore rashin shiga shi ba a wasu lokuta an fahimta cewa yana shiga a wasu lokuta bai kore cewa wasu lokutan ba kuma baya shiga don haka wasu lokutan yana shiga wasu lokutan kuma baya shiga to wannan shine kenan babu karo kenan babu ta'arufi
حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي عوف قال ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يذكره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله حدثنا صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الكعبة قال لا wannan musaddad ibn musarhad ya zantar da mu in ji al-imam al-bukhari musaddad ibn musarhad ya zantar da mu qala yace haddathana khalid ibn abdullah yace khalid ibn abdullah ya zantar da mu qala yace haddathana isma'il ibn abi khalid يجي إسماعيل بن أبي خالد يا ذا التدم عن عبد الله بن أبي أوفى يا يا كرب يا جيد عبد الله بن أبي أوفى قال يجي ائتمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi umra wannan umratul qada'i ce umratul qada'i hijira na da shekara bakwai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi umratul qada'i shine yi jamara rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi al-umra wannan kan aikatu makka ta shekara ta bakwai da hijira to da ya je umra din nan faɗa fa bilbaiti yayi dawafi bilbaiti da ɗaki wa salla yayi sallah khalfal maqami bayan maqam ibrahim bayan maqamu ibrahim mana yayi rak'ata dawafi bayan maqam ibrahim wa salla rak'atayn ya salla shi rak'o'i biyu khalfal maqami bayan maqam ibrahim wa ma'ahu man yasturuhu min an-nas yana tare da wanda yake watan suturce shi minan nasi yake kakkare shi minan nasi daga mutane aka ce suturhu wanda zai zo ya tsaya gabansa ya zama kuma sutura ko kuma ya suturhu wanda ke kakkare annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam saboda watan tunda akwai cinkoso na masu dawafi to shine man yasturuhu din malaman hadisi ba su yi bayanin ko wane ne ba har waɗanda suka fi wato matsawa a cikin shurahu na bukhari irin badruddin al-aini da irin watan al-hafiz ibn hajar ba su bayanin man yasturuhu din nan ba wala'alla wasu daga cikin masu masu tarkizi akan muhammad watakila su kawo wane ne man yasturuhu din nan da sunansa ba wanda aka sani da aikin ba da sunansa bai a amince shi da sunansa na khalfal maqam to sai ya tambaya fa qala lahu rajulun sai wani mutum yace da shi adakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya shiga ka'aba qala yace la bai shiga ba kaga ashe ana zuwa ayi dawabi ba shiga ka'aba ana hajji ba shiga ka'aba ba ana umra ba shiga ka'aba ba to shine mudabakar da yasa al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi karkashin wannan tarjama babu man lam yadkhuli ka'ba ga wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga ka'ba ba an tambaya shiga ka'ba aka ce bai shiga ka'ba ba bai shiga ka'ba ba al-imam an-nawawi yace dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga ka'ba ba a wannan lokacin wannan lokacin watan akwai gumaka da yawa a cikin ta don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga ba kuma wannan lokacin lokaci ne wanda ba zai bayar ba manzo Allah sallallahu ya canza musu tsare-tsaren su yace to zai shiga amma sai an kwashe duk gumakan da ke ciki ko sai an rusa su a wannan lokacin ba kai ba kai ba kai nan ba ba kai wannan zamba ba amma ka ga da kai fatu makkata annabi sallallahu ta'ala sallallahu umurni ya bayar ce duk a cire su a cire su gaba ɗaya sai an share su kaf sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga don haka imamu nawawi rahimahullah ce malamai sun ci ga dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din bai shiga ba to
babu man kabbara fi nawahil ka'aba
babu man kabbara fi nawahil ka'aba wannan babi na magana akan man kabbara wanda ya kabbara fi nawahil ka'aba a nawahi gaffan ka'aba eh gaffanta
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أبا أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأقدار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط ودخل البيت وكبر في نواحيه ولم يصل فيه
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بهما قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه وأن الحديث حدثنا أبو معمر أبو معمر يا ذا يا ذا الزدم قال حدثنا عبد الوارث يجي عبد الوارث يا ذا الزدم قال حدثنا أيوب يجي أيوب السختياني يا ذا الزدم قال حدثنا إكرمة يجي إكرمة يا ذا الزدم شيكم إكرمة عن ابن عباس يا جد كما لبس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يدعى الله تبتغى أن دعوان قال أبن يجي أن رسول الله هو إنه inna saboda lafazin hikaya ne lafazin hikaya ita inna da anna suna da bambanci a wuraren aiki amma wajen ma'anarsu ɗaya ne inna wa anna littaukidi haka malamin na rubuce inna wa anna littaukidi ana amfani da inna da anna wajen taukidi amma ba kowace na da wurin da ake amfani da ita anna maftuha anna maftuha tana da wurin da ake amfani da ita inna maksura tana da inda ake amfani da ita za ka ba duk inda ka ga dama ba ka sa inna ka sa anna a akwai wurin ita anna maftuha ana amfani da ita ne wurin da za a iya kawo mazdari ya tsaya matsinta eh don haka yace wa hamza inna ftah li saddi masdarin masaddaha wa fi siwa za ka siri eh sai ka yi fata fata sai ka ce yujibuni annaka kadin ko yi ujibu ni annaka qaim ay yi ujibu ni qiyamuka kana ya kawo qiyamuka ya tsaya matsayin annaka qaim ko to kaga ta tsaya mazari ya tsaya matsayin ta da ita da abin da ke bayan ta to irin wannan wurin to maftuha yake kawo amma fi siwa za ka kasi duk inda ba nan ba kasara za ka yi mata faksir fil ibtida wa fi bad'i sila wa haythu inna li yaminin mukmila aw hukiyat bil qawli aw halat ma al hali ka zurtuhu inni zu amal to hudiyat bil qawl ke in ka kawo ta a lafazin hikaya to kasra za a yi qala inni abdullahi atani alkitabu wa ja'alani nabiyya qala Allah ke hikaya zancen annabi Isa alaihi salam yanzu wannan zancen annabi Isa ne sai Allah ta'ala ya ce qala lokacin da suka ce ya kai bin kallimar kallimar shari'a fa ashara ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana bil mahdi sabiya ko to sai ce qala sai annabi isa ya ce inni abdullahi to kaga inni abdullahi lafazin hikaya to shi ma anan ai kaga watan qala sai abdullahi ibn abbas yace inna rasulullahi to nan ma ba lafazin hikaya bane a ibtida'i ce eh ibtida'i ce an fara magana da ita don haka qala inna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma suka bi gare ta illa ba zai kai maka kawo ta zata yi qala shi ibnu abbas yace inna rasulullahi sallallahu kaga ba magana shi wancan ranar bace magana ibnu abbas ce zaka kaga inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata karbi ba zai kai kuma zaka karbi ibtida'i dama in an fara da ita inna nahnu nazzalna dhikra inna anzalnahu fi laylatil qadr to duka kasra ake mata ba a cewa anna قال عبد الله بن عباس يجي ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما قدم لوكacin da ya gabato makka aba sai ya ki an yadkhul albayt ya shiga daki sai ya ki ya shiga daki saboda bi yufihi aliha a lokacin akwai gumakan larabawa a ciki fa'amara biha, manzo Allah ya ba da umarni biha ya ci a fito da su, ba ukhrijat take ko ba da wata-wata ba aka fitar da su. Da aka ce ba ukhrijat take ba da wata-wata ba aka fitar da su. Fa akharaju surata Ibrahim wa Isma'il fi aydihim al-aslam. To da suka zo fito da wannan tarkacen da ke ciki sai suka fito da sura Annabi Ibrahim mutum mutumi na Annabi Ibrahim da mutum mutumi na Annabi Isma'il وفي أيديهما الأصدام أهنس أكوي كور irin karan nan da suke istihara da shi karan nan da suke neman hukunci da shi shine azlam wannan alqur'ani ke cewa an tastaqsimu bil azlam to wannan shine kyauro kara ne ko itace ne aka yi sirara haka an goge su an yanke su haka an daidaita su sai su suke yi sai su ce if'al ga guda la taf'al ga ɗayan ɗayan kuma sai a bashi haka to sai a zuba su a cikin wani kamar zunguru haka sai a girgiza to sai a sai a sako to ɗaya ne zai faɗo to in ɗaya faɗo in if'al ne sai a ce to abin nan yana da haske sai a yi shi in ce la taf'al to abin bai rike ko tahiya ce ba za a yi ba to haka suke a jahiliya shine if'al da la taf'al yana daga cikin mu'taqadat din su na jahiliya to sai su irin wannan aqidar tasu wannan aikin nasu na jahiliya sai suna da aure annabi Ibrahim ma yana yin wannan annabi Isma'il ma yana yin wannan to har sai suka yi karan sai suka aza a hannun mutum mutumin annabi Ibrahim da mutum mutumin annabi Isma'il domin da awar su suna kan addinin annabi Ibrahim ga ma annabi Ibrahim din da annabi Isma'il din ma wanga abin da suke yanzu ana yakatar su ga shi su ma annabi Ibrahim din suna yi to shine manufar su to ko da aka fito da su wa fi aidihim al-aslam fa qala rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qatalahumullah Allah ya waddan su Allah ya la'ance su domin sun yi wa annabi Ibrahim ƙarya sun wa annabi Ibrahim ƙarya sun wa annabi Isma'ilu ƙarya amma wallahi tabbas wallahi da Allah na rantsi kad alimu su da kansu sun ƙarya suke sun sani annahuma annabi Ibrahim da annabi Ismailu lam yastaqsima biha qattu tunda suke ba su taɓa neman hukunci ba biha da Islam in za su yi abu sai sun yi istihara da waɗannan kyauran da sauransu su da kansu sun san annabi Ibrahim da annabi Ismailu ba su taɓa yin wannan ba ko kaɗan eh amma saboda kafirci da inadi suka dangana wa annabi Ibrahim da annabi Ismailu wannan abin lokaci ya yi Allahumma salli فدخل البيت فكبرنا فدخل البيت saboda haka Abdullahi ibn Abbas yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kaga ba an fito da su kenan ba an fito da wannan gumakan fadakhala albayta fakabbara da ya shiga Ka'aba fakabbara ya kabbara fi nawahihi a bangayen Ka'aba kowane bangare na Ka'aba sai da ya kabbara amma wala musalli fihi bai yi sallah ba fihi a ciki اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجاهد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله